بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulog maram min adillatil ahkam sati da ya gabata muna cikin babi na adab gabanin haka na yau muna goma ga watan jimada al'akhira ko a saniya hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da uku ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku sati da ya gabata muna cikin babul adab kuma har yanzu muna cikin shi bamu fita ba ƙarshen abin da muka ɗauka hadisin nawaz bin sam'ana radiyallahu anhu inda yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم بيان وانا حديث يا قباتا شيني لوكا تشند نواس يتنبي مزالة صلى الله عليه وسلم يا جاي مشي menene abin da ya zamanto biyayya ga Allah maɗaukaki kuma menene zunubi zala sallallahu alaihi wasallama ya gaya mushi cikakken ka'ida shine yace albirru husnul khuluq biyayya ko alkhairi shine kyakkyawan hali shi kuma zunubi abin da ya yi ma kaikai a zuciya ko a kirji ya kai kawo kana taraddudi wannan abu halak ne ko haram ne kuma musamman ma ya zamanto akwai nau'i na damuwa da faduwar gaba a cikin abin da za ka aikata to wannan kuma bugu da ƙari kai kyamar wani ya ga abin da kake to wannan tabbata zunubi ne ba biyayya bane ga Allah maɗaukaki kuma mun ga yadda malin ya bayani kazi iya da ya bayanin menene abin da ake cewa husnul khuluq shine yake cewa husnul khuluq mukhalaqatun nas bil jamil shine ka tabi'anci mutane da kyakkyawa wa bil bishr da fadin huska da albishir da sakin huska wa tawaddudu da soyayya ka gwada musu soyayya wal ishfaqi alaihim ka tausaya musu wahtimalihim kuma ka yi haƙuri tare da su wal hulmu anhum ka tsananta dai haƙuri game da su wa sabra alaihim fil makari ka yi haƙuri a kansu da abeban da za su ma wanda baya da daɗi amma za ka yi haƙuri saboda zaman tare wa tarkil kibr ka bar musu girman kai wal istatalati alaihim ka bar gwadawa kai kahi su wa mu wa mujanabatil ghilzati wal ghadab kuma kayi ka kauracewa tsanantawa da kuma yawan hushi wal mu'akhadha da yawan kwarawa mutum da mutum ya abu kace kai kai kai kaza kai kaza duka wannan barin wannan na daga cikin kyakkyawan hali qala wa minhum ma huwa muktasibun muktasabun bitakhalluqi wal i'tida'i bi ghairi na daga cikin shi kyakkyawan hali abin da ya zamanto ɗabi'a ne haka Allah maɗaukaki ya halarci mutum da shi kuma haka za ka ga wani ɗabi'a shi Allah ya sanya kyawa kyawawan halulluka gare shi kuma na daga cikin su hallo akwai abin da ya zamanto ana kwaikwaye shi ga wani wani zai ka za ka ga ɗabi'a shi ta burge ka ko kuma kyakkyawan hali gare shi sai ka yi ta ƙoƙarin kwaikwaye shi kuma haka zamanto kai ma ka zama kamar shi a wannan ɗabi'a mai kyau da sauran abiban da ya faɗi za mu tashi kan hadisi kenan na 359 shine hadisi bin mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi mun karance shi ko na'am idza kuntum thalath tabaman kenan zamu tashi kan hadisin Abdullah ibn Umar قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه walakin tafassahu wa tawassau manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda malam yace an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi a gare su da Umar da dan shi Abdullahi yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace la yuqimanna ar-rajulu ar-rajula kadda la yuqimu ar-rajulu ar-rajula kadda mutun ya tada wani mutum min majlisihi daga mazamnin shi thumma yajlis fihi sannan shi ya zamna misali mutum ne ya zo ya iske mutane a zaune ya ce wani tashi ya tada shi shi ya zamna a wannan wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan walakin tafassahu wa tawassa'u sai dai ka ce a gulgusa a ɗan malmasa a ɗan bubbuɗa ina yadda mutum zai samu ya zama wuri ya zamna muttafaqun alai wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fita da shi wa fi lafzi muslim li muslim imamu muslim iya da lafazi daban la yuqimanna maimakon la yaqumu yace la yuqimanna bi sigatin nahyi ya zo da salo na hani mu'akkadan wanda ya karfafa shi domin nun lam nahi ne sannan kuma nun taukid na karfafa ne duka saboda karfafa magana fa lafzul khabari fi hadha al hadith alladhi ata bihi al musannif fi ma'ana an nahi malin yace wannan lafazi na farko da ya kawo la yuqimu ar-rajulu rajula yace da malam ya kawo shi ya kawo shi ne a siga duk da cewa labari ne amma ya kawo shi a siga ta nahi ya kumshi hani wa zahiruhu at-tahrim kuma idan muka kalli hadisin karara za mu ga wannan umarni haramun ne kamar manzala sallallahu alaihi wasallama ya haramta mutum ya zo ya iske wani mutum azumne ya ce tashi daga nan in zamna a wurin faman sabaka ila mawdi'i mubahin min masjidin aw ghairihi lisalatin aw ghairiha min at-ta'ati fa huwa ahqqu bi dukkan wanda ya rigaye ya zuwa zamnawa a wani wuri wanda ya halaka ya zamna a ciki kenan nan halau zamu lura akwai wuraren da kai da kanka ka san ba naka bane in gane ko kenan amma wurin da ya zamanto na kowa ne gama gari yanzu kujeru ne misali aka ajiye na manyan mutane na sarakai da masu ƙasa da sauransu in ka zo ka zauna kai daman ka san ba wurinka ba ne ko to amma in ya zamanto na zaman gari ne gama gari gaba ɗaya to wannan idan kai rigaye mutum a masallaci ne in masjidin augairihi ko wani masallaci ne li salatin augairiha domin yin sallah ko wata sallah da mina ta'at na biyayya ga Allah madaukaki ko a haƙo bihi to wannan mutum shine mafi cancanta da wannan wuri kenan wani wuri in dai ka riga ka zauna a wuri to wannan wurin kai ka cancanta da shi da wani a masallaci ne ko a wasu wuraren ibada ne ko abin da ya kama da haka na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah zai zo insha Allah bayanin shi iya tahi iya zuwa insha Allah wannan babu laihi magana bayanin insha Allah yana ta yi shi ma dai ku bari idan mun kare in matsala ba ta zo ba in yaso sai a yi tambaya saboda ka a shiga cikin juna nam a haƙu bi wa ya harumu ala ghairihi an yuqimahu min kina ya harumta ga wani shi ya tada shi daga wannan wuri illa annahu qad afada hadith sai dai akwai wani hadisi daban man kama min majlisihi thumma raja'a ilayhi fa huwa ahqqu bi wanda ya tashi daga mazamnin shi kuma ya komo wurin to shi ya cancanta da wannan wurin ko da dai wani ya zo ya zamna to iya da haƙƙi ya tada shi ya zamna a wannan wurin akhrajahu muslim imam muslim fitar da shi wa annahu idza kana qad sabaqa fihi haqqul li ahadin yaq'uduhu ko kuma ya ta'awwaduhu idan ya zamanto ya kasance ya riga ya gabata annahu idza kana qad sabaqa fi ya riga ya ya zo wannan wurin kuma haƙƙi ne haqqul li ahadin kuma haƙƙi ne na wani wanda ya saba zama a wannan wurin fihi min musallin aw ghairihi na wurin sallah ne ko wurin shi thumma faraqahu sannan kuma ya bar wannan wurin li ayi haja dalilin wata bukata daban thumma ada ilaihi ya koma wannan wurin wa qad qa'ada fihi ahadun kuma wani ya zo ya zauna a wurin wannan kana lahu an yuqimahu min iya da haƙƙi ya tada shi daga wurin akwai wuraren da mutane sun saba daman da an zo an san wurin wane ne gane ko ya tashi ya bar wurin saboda wata bukatar shi wani ya zo ya zamna to iya da haƙƙi ya tada shi daga wannan wurin ya zamna a wurin shi qala wa ila hadha dhahaba al-hadawiyyah wa shafi'iyyah zuwa wannan tafarki ne ko ra'ayi madhhabin hadawiyya da shafi'iyya suka tayi wa qala shafi'i imam shafi'i rahimahullah yace la farqa fil masjidi baina an yaquma wa yatruka fihi sajjadatan aw nahwaha babu bambanci a masallaci ne ko a wani wuri misali ya bar tafin shi ko wani abun da ya kama da haka tabzaha ko wani abun da ya kama da haka wanda dai da alama ce wurin wani ne ko hula misali aula ko kuma bai bari ba almuhim inda an san wannan wurin nashi ne ya saba wuri to shi ya cancanta da shi fa innahu ahqqu bihi qalu wa inna ma yakunu ahqqu bihi fi tilka as-salah wasu malamai suka ce a'a shi ya yi cancanta da wannan wuri a wannan sallar ba sauran dukan salloli ba wahada duna gairiha qalu wal hadith yashmalu man qa'ada fi mawdi'in makhsusin li tijaratin aw hirfatin aw ghairihima kuma wannan hadisi ya kumshi wanda ya zamna a wuri na daban keɓantacce na kasuwanci ne ko kuma na wata sana'a ce ko kuma wani abu daban a kasuwa ce ba wurin kowa ba ne ka je ka zamna to wannan wuri kai kake da haƙƙi a kan shi wani ba zai zo ya ce tashi daga nan in zamna ba ko wurin wata sana'a daban fa huwa ahqu bihi qala al-mahdi innal ila ila al-ashi wani malami yace a'a wajen wannan sallah mani ita da fil masjid mahallan ya fihi wanda ya saba ya saba zama a wani wuri wanda yake karatu a cikin shi fa huwa ahqqu bihi hallo shine mafi cancanta da shi qala al mahdi imam al mahdi yace innal illa al ashi har zuwa marice inan tun daga asuba har zuwa har zuwa marice wa qala al ghazali imam al ghazali yace ila al abad ma lam yadrib har abada shi yake da haƙƙi da wannan wuri in ba bulaguro ya yi ba. Wa amma idan kamal ka'idu min mahallihi, idan mai zama ya tashi daga wurin shi lagairi ga wani shi, iya zamna a wuri ya ga wani ya zo ya kamata ya tashi, ya tashi ya bara mai wurin, inda malam ya yi tambaya yanzu. Fa zahirul hadisi jawazu, kenan a zahirin hadisi ya halitta. mutum ya zo ka ga mutuncin shi ka ga girman shi ka tashi daga wuri ya zamna da karan kanka ka tashi ba umarnin ka yi ba tashi ka ga ya dace ne ka tashi ya zamna ka tashi ya zamna alaici a zahirin hadisi ya halitta waruya waruya an ibn umara radiyallahu anhu annahuma anhuma annahu kana idza qama lahu ar-rajulu min majlisihi la yaq'udu fi arwaito daga abdullahi da umar wa an da Allah ta kara tabbata gare su ya kasance idan wani mutum ya tashi daga wurin shi bai ya zama a cikin wurin saboda shi ka duba ka ga matsayin Umar radiyallahu anhu sani khulafa'ur rashidi amma da zaran ya zo wuri ya ga wani ya tashi dan ya zama bai ya zama a wurin wa humila ala annahu tarakahu tawarru'an malamai suka dauki wannan hukunci suka ce la'alla Umar radiyallahu Abdullahi da Umar ya bar wannan afwan ba Umar ba Abdullahi da Umar ya bar wannan ne zama a wannan wurin saboda tsanan tsantsani kai ya zamanto ya abka a cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani a kai li jawazi annahu qama lahu haya'an min ghairi tibati nafsi domin tana yiwa ya tashi daga wannan wurin ba dan ran shi iya so ba saboda kumiya bai dace ba a ce wane baya ya rasa wuri kai kuma kana zaune dalilin haka ka tashi kenan da tsoron wannan sai ya zamanto don saboda kumya ne ba don san ya so ya tashi ba to shi yasa Abdullahi dan Umar idan wani ya zo ya tashi daga wannan wuri baya zama a cikin shi sai tambayar ka da ka game da yaro ana lura da matsayin yaro da babba idan wurin da kake idan kai ne babba ya cancanta ya zamna yaro ya zamna babu laifi wannan a tada shi domin ba wurin shi bane ba ba wurin da ya kamata ya zamna bane wallahu a'lam qala al na'am ka dawo ka shiga wurin na'am allahumma sai dai akwai al'amari na misali sahu manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a cika sahu to idan ya zamanto ka tashi ka bare kuma sahu ya yanke to mutane za su haɗe wannan saboda larura al'amarin da ya shahi na kyautata sallah da ingancin sallah da kamalanta wallahu a'lam قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس قال an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi tsara tabbata a gare shi ce idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta ya'laqaha idan dayan ku ya ci abinci to kai ya goge hannun shi da hankici ko mushuwar ko abin da ya kama da haka hatta ya hatta yal'aqaha har sai ya sude hannun shi bi nafsihi da karan kanshi aw aw yul'iqaha ghairahu ko kuma wani shi ya sude mishi duba kaga musulunci ko dai ka sude da kanka ko kuma ka ba wani ya sude ma ya tsotsinka قال الأول بفتح حرف المضارعة من لعق نفرقو ديتي يلعقها دا يوا حرف مضارعة مضارعة نا يا يل كما تفتحها da an ɗauko shi ne daga fi'ili la'aƙa suɗa, wa sani bi dammiha, na biyu kuma kawa ya damma yul'iqaha min al'aƙa daga suɗewa ne, ya shi ba shi bai suɗe wani ya suɗe mishi. Ruba'i, fi'ili ruba'i ne kenan al'aƙa, shi kuma na farko wal awwalu thulathi la'aƙa. harafi guda uku gare shi wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala wal hadithu dalilun ala adami ta'yini ghasl al yadi min min at ta'am wannan hadisi akwai dalili a bisa ba dole bane mutum sai ya wanke hannu dalilin ya ci abinci mun gane ko karewa idan ya kare ba dole bane bai nuna ba cewa dole sai mutum ya wanke hannu wa annahu yujzi'u mashuha sai dai sude ta ya wadatas wa fihi dalilun ala annahu yajibu la'aqul yadi aw il'aquha lil kuma a cikin wannan hadisi akwai dalili cewa wajibi ne mutum ya sude hannun shi ko kuma wani ya sude mishi wa allalahu fil hadith kuma a cikin wata riwaya daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dalilin haka nan ya faɗi illa ta cewa kan mutum ya goge ba tare da ya suɗe ba. Kala, bi annahu la yadri fi ayi ta'amihi albaraka. Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce bai sani ba a cikin wani abincin shi ne ke da albarka. A cikin dan abin da ya liƙe da yatsotsin shi ko kuma a cikin ƙarshen kwano ne, a cikin abin da mutum ya cinye ya bar saura ko kuma ya bar bai katse ba. كما أخرجه مسلم كما عند إمام مسلم يفتدش أنه صلى الله عليه وسلم يتي النبو عند سيرا الله دامتش انسكار تبتا أغريش أمر بلعق الأصابع وصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي في أي البركة yace mazala sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da asude yatsu da kwano ko abincin da makayin da aka ci abinci kuma wannan sotari abin da muka yi watsi da shi ladabi ne wanda sotari mun yi watsi da shi musamman ma wajen suɗe kwano sai ka ga mutum ga abinci ya ƙare an cinye amma a bar kwano gaja-gaja ba mai ƙoƙarin suɗewa kuma hatta almajirai su ma kawai suka sauyi abin da suka sauyi kawai sai su sai su saki abin da kwano kawai su yi ta iya su kuma wannan ba ladabi bane na ci abinci dan ka ci abinci ka ƙare yi ƙoƙari ka suɗe yatsunka ka suɗe kwano ba kwaɗai bane ba na'am ladabi ne na musulunci qala na'am wa kadhalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni bil tiqatil luqma luqa luqma da tsince wannan loma ta abinci min al-ard da ƙasa kwaso loma ta kubci ta fadi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a ɗauku a ɗauke ta wa masfiha wa akliha a shahe a kalkade abin in abin kalkadewa ne a kalkabe abin da ta ɗauko shi na ƙazanta ko na dauda in na shahewa ne a shahe sannan a ci kama fi riwayati li muslim aidan kamar yadda imam muslim ya zo da ruwaya daban hallau bi lafz idza waqa'at idza waqa'at luqmatu ahadikum falyum falyumit ma biha min al-adha waliyakulaha wala yad'aha lish-shaytan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan lomar ɗayanku ta faɗi to ya ɗauke ta ya kalkaɗe ko ya gusar da abin da yake na cuta sannan ya ci ya cinye ta kai ya bar wa shaidannai su ci wa hadhihi al-umur wannan al'umarni ko al'amura na min al-la'aqi wa il'aqi wa laqil wa la'qil sahfa wa akali ma ya zahiruhu a wamirin wujubiya mala ya ce umarni al'amuran wa'annan guda hudu na al'amari na suɗe hannu ko kuma mutum a suɗe mishi ko kuma na suɗe na katse abin da aka ci abinci makayin da aka ci abinci da ɗauke abin da ya faɗi na abinci a ƙasa a kalkabe ƙazanta a cinye shi ya ce zahirin wannan al'amurra wajibi ne, kinan dole ne. Wa ila haza zahaba abu Muhammad bin Hazm, Muhammad bin Hazm akan wannan ya tayi cewa dole ne, wa kala inna hafar ya ce bal ma farilla ne, wajibi ne. Walbarkatu minan nama'i wa ziyadati wal khair, ita kuma albarkar wannan an ɗauko ta ne ana nihi da ita haɓaɓɓaka. daɗuwar wani abu kuma da alkhairi. Ƙalwal muradu huna ma ya hasulu bihi a tagziya, a nan abin munuwa da ita barka wannan albarka wannan abin da da shi ne za a samu ƙoshi, domin su tare mutum zai ci abinci, ci abinci ka ji bai ƙoshi ba. In Allah maɗaukaki ya sa albarka a sai ka ji ɗan kaɗan ka ƙoshi da shi. Wa taslimu wa tasallumu aqibatuhu min adha kuma da kubuta daga cutar ƙarshen abincin wannan na cuta. Allah ya kubutar da kai ko da akwai wata cuta, Allah ya kubutar da kai daga wannan abinci da kaji wanda ka albarka ta shiga cikin shi. Wata ƙauye ala ta'atillahi kuma da samun ƙarfafa in Allah ya sanya wa abincinka albarka sai mutum ya samu ƙarfafa ya zuwa ga ƙarhi ya zuwa bautawa Allah maɗaukaki wa gairi zalika da abin da ya kama da haka. Wa hadhihi al-barakatu qad takunu fi لعق اليد أو لعق الصحفة أو أكل ما سقط على الأرض wannan kuma albarka tana iya kasancewa dalilin a cikin suɗe hannu ko suɗe kwano ko kuma makayi ko kuma cin abin da ya faɗi daga a ƙasa duka wannan albarka tana iya kasancewa a cikin wannan uku wai za kana allala akil asaqiti bi annahu la yad'uhu li shaytan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hodi illa ta cin abin da ya hwadi domin kashe dan kai ya bar mutun kai ya barta domin kashe dan ya ci wal murad bin qawlihi yaduhu ma'a asabi'i huwa asabi'i yadihi athalath manzo fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace da hannun shi iya nihin ya tsotsin hannu guda uku mun gane ko كما ورد أنه كان صلى الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يزيد الرابعة والخامسة الرابعة والخامسة إلا إذا احتاجهما وزال صلى الله عليه وسلم بيا ددي أدوك اللومة دياسا أكو سوني منون يا سبابة دا وسطى دا إبهام دا هكي كتاب صلى الله عليه وسلم دياسا قدا أكو بيا ددعوا أكم وانا ياسا قدا أكو ya gama da ta hudu da ta biyar sai in bukata bukatar su ta ta samu sai inda bukata bi an yakuna ta'amu ghairu mushtad aw nahwa aw nahwa zalik misali a ce abincin ba zai gamu ba ba abinci bane wanda za a iya gangamo shi yanzu misali su wata ake ce mishi ko su dambu ko kuma wani abin da dai baka iya gangama shi ba a watsa yake to wannan an bukatu ya tsotsi guda biyar ko hudu su yayi amma abin da za ka tattaro shi ka gama shi to kamata yi ka ci da yatsa guda uku wannan shine sunna ta cin abinci sabanin mun tashi loma har cikin hannu sai mun sai mun cika shi sannan mu sada wannan na'am qalu wa qad akhraja bi thalath asabi wa la yazid wa qad akhraja sa'id bin mansur annahu sallallahu alaihi wasallama kana idha akala akala bi khamsa Sa'id bin Mansur ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai ci abinci zai ci da yatsa guda biyar wa huwa mursal sai dai wannan hadisi mursal ne shi kuma hadisi mursal ana jera shi cikin gujeron gwano hadisi da'ifi dai in ya zamanto hadisi mursal ne na sahabi wa fil hadisi a cikin wannan hadisi dalalatun ala annahu la ba'sa bi ilaqi bi ilaqi al-ghayr asabi'ahu min zawjatin wa khadimin wa waladin wa ghairihim a cikin wannan hadisi akwai dalili amsa cewa babu laihi mutum ya sude hannun shi ko a sude mishi sawa'un matar shi za ta sude ko kuma mai mai hidima ko kuma ɗan shi sama wanda dai zai iya sude mishi wanda baya tsantsanin shi domin sude ya tsawani sai baka tsantsanin shi na'am wala ya da'u hal shaitan kuma kai ya barta nam fa in tanajjasat al-luqmat idan kuma lomar da ta fadi ta samu najasa asaqitatu fa yuzilu ma fiha min najasatin sai gusar da abin da ke tare da ita na najasa kuma wannan abu ne mai sauki yanzu dungule mai daskarare idan wani kusu ya fada ya mutu tsabtatar da shi tsarkakar da shi shine yatse kusun da abin da yake gehen saura abin da ya zamanto ya zamanto halal to ita ma haka loma abin da kaga ya liƙe daga ita sai ka kankare shi ka hudda shi sai zamanto mutum ya ci wa alaikum assalam wa ko da cikin mutane ba sunna ba kai sunna kai ko da cikin mutane ne wannan ma kuma zai sa mutane su karantu da Allah wani ya ce kai ga sabon wani abu ba abin da ya dame ka da a ce ga sabon wani abu kai kayi kokari kayi ladabi da kabi ladabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya kuma la Allah wani zai tambaya kuma shi ma sai ya sai ya koye mai a ciki wa in tanajjasat al-luqmatu as-saqitatu fa yuzilu ma fiha min najasatin in amkana in tana iyuwa a gusar da kazantar da take da tare da ita sai a kazan sai a gusar da ita wa illa at'amaha haywanan in ba haka ba sai ba wata dabba ta ci wannan wala ya da'u hali shaitani kuma kai ya barta ga shaitan kama kalahu imamun nawawi rahimahullah kama yadda imamun nawawi wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ce bina'an ala jawazi it'amil haywan at'am cewa kawo hujja abu sa halittin ciyar da dabba najasa abinci wanda yake da najasa ba najasa kanta ba la abincin da yake da najasa al-mutanajjis وهو إجماع الأمة خلفا من سلف عن عن سلف wannan kuma haɗuwar ra'ayin manya-manyan malamai ne na al'umma tun daga na baya da suka samu daga magabatansu ba ta kaddamar kalamu fi zalika mala ya ce kuma bayanin wannan ya gabata ina ga lokacin sallah ya yi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashara Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik